أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da sha biyar ko sha shida sha biyar sha biyar da wata na na rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da 27 da watan 1 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta cimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau da ikon Allah za mu tashi darasi na 37 a jerin darussan da muke gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya mana jagoranci duniya da alkiyama muna cikin kitabul hajj wanda mun kawo babi da yake bayanin akan abin da ya shafi watan at-tawaf wa adabu at-tawaf babu at-tawaf wa adabihi babin da yake mana bayani akan tawafi da kuma ladubbansa wanda yau za mu tashi hadisi na 224 idan ban manta ba hadisi na 224 bale ce alhadis arabi wal 20 ba'da al 200 hadisi na 224 ana abdullahi bin umara radiyallahu anhuma an samu daga abdullahi dan umar ko an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yarda su biyun dukkaninsu sahabbai ne. Ƙala shi Abdullahi yake cewa, Lam aran nabiyya sallallahu Alaihi wasallam ya taslimu min albaiti illa rukunin yaminai, ya ce, Ban taɓa ganin manzon Allah ba ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sumbatar, yana, yana nuna hannayensa, aka ce, Ya taslim shi ne mutum ya yi ishara da, da hannayensa. yi ishara da hannayensa to ban taba ganin manzo Allah yana nuni da hannunsa ba zuwa ga wani abu face ar-rukunain al-yamaniyain sai ay rukunain rukuni guda biyu rukunne guda biyu abin da yake ni yana rukunul yamani da kuma rukunul ash-sharqi wanda yake tsakanin wanda hajrul aswad yake cikin sa domin hajrul aswad yana cikin rukunul sharqi ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo a rukunil yamani yana daga hannayen yana daga hannunsa yana ishara zuwa gare sa a hadisi na makaranto bayan ma mun karanta cewa yana ba sumbatar abin da yake daga yake dagawa na sandarsa ina fatar mun fahimta dakin Ka'aba yana da rukuni guda guda hudu dakin Ka'aba yana da rukunai guda hudu aka ce rukuni ma'ana bangarori guda hudu ina fatar mun fahimta akwai arrufa akwai arrukunin sharqain wanda wanda annabi ibrahim ya dora akai ya dora ya dora ginin a dakin ka'abar akai akwai wannan rukunin rukunin yamani da muka yi bayani akan sa bangare na dakin ka'aba wanda duk wanda yaje zai ga zai ga abinda zai ga abinda ya dace zai ga wannan wurin daga cikin abun da zamu doka a matsayin fa'ida a wannan hadisi shine cewa an so idan mutun yaje ya daga hannayensa yayin ishara da hannunsa zuwa ga rukunul yamani wanda a cikin duk wanda yazo dawafi shi kuma hajarul aswad so ake ka sumbace sa rukunul yamani ka daga hannu kai ishara hajarul aswad kuma ka zo ka ka sumbace sa ina fatar mun fahimta in abin yayu ba dole bane in ka samu damar sumbatar hajarul aswad kai idan baka samu dama to babu babu laifi shaykhul islam ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa amma ar-rukn al-yamani fala yuq fala yuqbal fala yuqbal ala as-sahih abinda ya tabbata a zance mafi inganci shine rukunul yamani ba a sumbata sa ba sumbatar sa ake yi ba ana ana yin abinda ne ana yin ishara ne zuwa ga zuwa gare sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu malati al-hadisul khamis karshen babin kenan ko sai mu tai hadis babu tamattu babi na goma cikin kitabul hajj babu tamattu'i babi wanda yazo karantar da mu abinda ake cewa tamattu'i da kuma yadda ake yin tamattu'in mun riga mun fada muka ce anwa'un nus yanayin tsarin yin aikin hajji guda uku ne akwai at-tamattu akwai al-qiranu kuma akwai al-ifrat mun bayyanta akwai at-tamattu akwai al-qiran kuma akwai al-ifrat muka ce tamattu shine mutun yayi yayi niyyar yin umara ya kulla ya doki niyyar yin umara a lokacin da a watannin da ake aikin hajji idan kuma ya sauke umararsa sai ya jira takwas da watan zulhijja sai ya doki niyyar aikin hajji kaga yayi umara yayi aikin hajji lokaci guda shi ake cewa tamattu'i shi kuma qirani shine mutun ya hada niyyar aikin hajji da umara lokaci daya mutun yayi kudurta umara da aikin hajji a zuciyarsa a lokaci daya ko kuma ya shigar da aikin hajji akan umara ya tafi umara ne amma kuma sai ya dora hadda aikin hajji sai kaga kenan ayyukan su zasu zama duk guda ne shi kuma ifradi shine mutun yayi niyyar ya kebance aikin haji shi kadai ya kebance aikin haji to cikin wayannan ababen guda uku da tamattu'i da qirani da ifradi wanne ne ya filada wanne ne mafifici zamu karanta mu gani malaci al-hadith al-khamis wal 20 ba'da al-mi'atayn hadisi na 225 ana abi jamrata nasr bin imran ad-dab'i daga aba jamra nasar dan imran ad-dabi qala yace sa'altu ibn abbas sa'altu ibn abbas na tambaye abdullahi dan abbas sahabin annabi muhammad idan kaga jamra sai zaman to tabi'i ne ko yace fa anil mut'ati game da sha'anin mut'a game da abun da ya shafi yin tamattu'i morewa cikin aikin hajji kai umara kuma kai aikin hajji na tambaye su game da hukuncin wannan fa amarani biha sai ya bani damar na je na yi na yi tamattu'i ma'ana cikin watan da zan yi aikin hajji to in fara yin umara in na ida ta kuma sai in sauke ihrami na in lokacin aikin hajji ya kankama sai in sa ihrami na kuma in ci gaba da aikin hajji kun fahimta kaga mutun yayi umara kuma yayi aikin hajji lokaci daya to sai ya umarce ni wasaltuhu anil hadi sai da tambaye su game da hadaya abinda ake yankewa idan mutum yayi wannan abinda ake hida ake hadaya da shi ake ake neman kusanci da Allah da shi na dabbobi dan alhadi huwa ma huwa ma taqarraba ila Allah subhanahu wa ta'ala min bahimatil an'am ma yataqarraba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala min bahimatil an'am shi da abinda ake neman kusanci ake samun kusanci da Allah da shi na daga dabbobin ni'ima to sai na tambaye shi game da sha'anin hadaya fa qala sai yace min fihi jazurun aljazur shine watan namijin raqumi raqumi ko kuma raquma zaka iya ranke zaka iya soke raquma aw bakaratun ko kuma saniya aw shatun ko kuma akuya aw shirakun fi dammi ko kuma a taro a cikin jini daya me taro a cikin jini daya shine kuwo ku yanka ko hada mutum bakwai su hada su sai raƙumi guda mala ba ka gani shirakun fiddam da kai da da malam jabir duk sai ku hada duk ɗan daro da sai ku sai raƙumi guda sai ku yanke a matsayin hadaya ku bakwai shi ake cewa shirakun fiddam raƙumi ake sai ayi ma wannan abun in kana da halin ka yanke kai kadai sai ka yanka in baka da halin raƙumi sai ka yanka mi ka yanka saniya ko sa in baka da hali ka yanka rago ko tunkiya in baka da akuya ko bunsuru in kuma kudin za ku hada ku sai raƙumi to dole ku hada ku bakwai za ku hada shine eh na mutum bakwai in kawo wannan ka kawo naka sai ayi koti sai mu sai raƙumi guda yanzu ya zama to hadiya gare mu duka ba shi sai mutum bakwai mutum bakwai suke hadawa ina fatar mun fahimta mafhum sai ce wa kanan nasu karihu karihu ha mutane sun kyamace ta ba sa son yin tamattu'in fanimtu sai nayi kwana fara'aitu fil manami sai nayi mafarki na gani a mafarki na ka anna insanan yunadi ga wani mutum yana kira yana cewa hajjun mabrur hajji kubutacce hajji lafiyayye hajjin da aka bisa tsanaki da albarka wa mut'atul muqbila da kuma mut'a da aka karbabbiya mutuarka tayi kyawu yin mutuar da kai shine daidai fa ataitu ibn abbas sai nazo wa dan abbas fa haddathtuhu sai na ba sa labarin abinda na gani cikin mafalki fa qala sai ce Allahu akbar Allah ne girma sunnatu abi abil qasim wannan shine sunnar baban qasim anihin wa in ga janci abul qasim ana nihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alkunyar manzon Allah kenan a ce masa abul qasim Allah ya kara mana sonsa wannan hadisin jama'a akwai abun doka cike masu muhimmanci kware da gaske wanda ya kamata kada mu yi wasa da su daga ciki shine abin da ya kamata mu sani a jahiliya larabawa sun suna lissafa cewa yin umara a aikin hajji yin umara a aikin hajji na cikin mafi fajircin al'amari sabo ne su a wurin su min afjaril fujur na cikin mafi fajircin fajirci mutun yayi umara kuma yayi aikin hajji a lokaci guda ina fatan mun fahimta mafhum dole su ka raba aikin hajji da da umara to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya roshe wannan abun ta hanyar wahayi da Allah ya masa Allah ya roshe wannan abun Allah ya famanta famanta matta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi haka ne famanta matta'a bil umrati duk wanda ya more ya zo aikin hajji kuma sai ya more yayi umara katsotsin tajefi tsuntsu biyu da dutse daya to Allah ya ce famastaisara min alhadi abinda ya sawwaka daga hadaya zaka yi ko ka yanke raƙumi ka soke ko kuma saniya ko rago ko saniya ko sa ko kuma rago ko tinkiya ko bunsuru ko ko kuma akuya sai manzon Allah ya ya jifa wannan abun shi ma ya kasance yana yana yin ta ina fatar mun fahimta sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin yana yin ya yayi kuma da aikin hajji da aikin hajji a lokaci guda kuma kasancewar ru'ya mai kyau ar-ru'ya salihah daga cikin bushara ta annabtaka bare ce ma yu'khadhu min al-hadith abinda zamu doka daga cikin wannan hadisi na karatu ya halitta mutun yayi tamattu'i yazo da yazo yayi umara a lokacin da ake aikin haji kamar da malamai suka tabbatar da wannan wala abba in ka je ka fara yin umara sannan sai kuma ka zo kai aikin haji ka fahimta masha Allah eh ai abinda ake nihi mutun zai tafi ne a lokacin da ake aikin haji cikin watan da ake aikin haji shawwal zulqa'da zulhijja in Allah ya ce miki ka kace tun zulqa'da kana ai kai umaraka ka jira ai aikin haji kuma ka dawo haka ne akwai masu saurin akwai masu yin wata dai a makka akwai masu kwana 40 duk wanda zai kwana 40 ta mutu ya kamata yake saboda akwai dama ta shi wannan abun ko ina fatar mun fahimta abu na biyu alhadikin da ake nihi anan ana nihin hadiya da da musulunci ya bayani ina fatar mu fahimta Allah subhanahu wataala da tada mu alhadithu sadis wal 20 ba'da al 200 hadisi na 226 an hafsata zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat an samu an karbo daga hafsa matar ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sha'nun nasi hallu min al'umarati wa lam tahil anta min umaratika ya annabin Allah me ya samu mutane me ya sami mutane su sun sauke umararsu kai baka sauke umarka ba kuma kai ne abun koyi dan Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasnatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir to kuma annabin Allah kai ka zo da umara kun to tare kuma su sun sauke umara kai baka sauke ba me ya faru faqala sai ce inni labbattu ra'si annabin Allah ce ni na nannade kaina ne kuma kun san ai ba da kai a ami mun ce ba a rihe kai a aikin hajji ba a rihe kai labbattu ra'si na nannade kaina ne to me yasa manzon Allah ya nade kansa suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nade kansa saboda kada kan yayi kura ko manzon Allah zai jima zai jima to in yayi kuma aido zai kuma zai zai hadaya akwai hadaya da zashi ko masha Allah yace wa qallattu hadiyi sannan kuma qallattu hadiyi na na daure ke hadiyata na walwale da na tuna daurike ta ma'ana da yazo da hadiyarsa fala ahilla hatta anhara tunda na rige na daurike na to da da abinda zan yi hadaya to bazan sauke ihrami ba sai na soke abin sokewa ta yaushe ake soke abin sokewa sai an kare aikin haji kenan ko ranar sallah sai ya kare yace sannan zaya zaya sauke umararsa manzo Allah sallallahu alaihi wannan hajji manzo Allah ya tafi aikin hajjin da manzon Allah ya guda ne a duniya duka yayi umara guda hudu aikin hajji guda daya sallallahu alaihi wasallam to a wannan aikin hajji ne annabin Allah yayi umara da yazo su sahabbai suna tafi da umma sun yi an to da umara sun dauko niyyar yin umara a lokacin aikin hajji da suka zo suka yi da umara sai suka sabki ihrami sai manzon Allah bai sauke ba sai ta tambaye shi ya annabin Allah me yake faruwa sai ce a'a ni tamattu'i nake yi ka kenan su ba shi tamattu'i yake yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta wannan hadisi daga cikin abin da zamu doka a wannan hadisi wasu na cewa wannan hadisi na kan cewa manzo Allah ya kira ni ne ya hada aikin haji da umara tunda bai bai soke ba na biyu sannan kuma ba laihi mutun ya koro abun layyarsa daga inda yake to sai dai yanzu zai yi daga nan ka kora abun hadayaka zai yi ba shi idan sai in ka ta can zaka saya kuma abun da nake fada nake baiwa nake so in dan tsokaci akai shine da mai da su masu yin hadiyan da kuma fidiya ya kamata duk wanda ya zuba kudin sa zai je aikin haji ko ya je aikin haji kuma aka je ka bada kudin hadiyarka ko kuma fidiya to ka tsare karaka kuma da ka tsare kuma karaka saboda tsakani da Allah wasu daga cikin ejoji ba sa kyautawa kun fahimci karatun wasu daga cikin ejoji ba sa kyautawa akwai waɗanda za a tattara kuɗin bayin Allah da sunar su musu hadiya amma kuma sai kaga cikin abin da aka tattara ɗai cikin ukun ba za a kashe ba to kowa ne aka yi ma hadiyar kaga kidan ba kowa ba aka yi ma hadiya to kuma kai kuma tunda kai tamattu sai kai hadiyar ina fatar mu fahimta tunda kai ta mutu sai kai hadaya jama'a mun fahimci karatun kuma muna nasiha da su ejoji da su ji tsoron Allah ɗakin harami ba guri bane da ake duk abin da aka ga dama ku dinga tuna fadar Allah da Allah yake cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim niyyar sabo kai ba kai ma sai an za an yi maka azaba to ina da ka zalunci bayin Allah kuma duk abun da ke tsakaninka da Allah Allah in ya ga dama zai iya gafarta maka amma ka sani malam eja idan aka tattara kudin alhazai aka baka kai hadiya ba kai ba to wallahi alazin ka ci haramun kuma a kiyama sai ka ramu ka kudin su ina fatar mu fahimta Allah shi yahi muna da su baki daya kuma Allah ya shirye mu da su baki daya abu na gaba yan uwa alhadith as-sabi'u wal 20 ba'da al-mi'atayn hadisi na 227 an imran bin husayn daga imran dan husayn radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace unzilat ayatul mut'at ayatul mut'at fi kitabillahi ta'ala ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بحرمتها بحرمتها حتى ولم ينهى عنها حتى مات عمران بن حسين الله يقارا masa yarda yace an saukar da ayar tamattu'i ayar mut'a cewa faman tamatta'a bil bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi wannan ayar an sabkar da ta a cikin alqur'ani fa fa'alnaha wannan ya sanya mu ma sai muka yi tamattu'in yanzu kowa ya san tamattu'i cikin mu ko duk mun gano tamattu'i sai suka yi tamattu'i ma'a rasulillahi yace ba mu kade ba tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam walam yanzil qur'anun bi qur'anun بحرمتها قرآن بحرمتها قرآني بحرمتها قرآني بسبكبا دا da haranci ta cewa haramun ce walam yanha anha kuma alqur'anin bai yi hani ba akanta bai ce kada ayi ba kuma bai ce haramun bace walam yanha anha hatta mata manzon Allah bai hana mu bayyinta har ya mutu mun yi ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma alƙur'ani bai ce haramun ba ce kun annabin Allah bai ce kada mu yi ba sai man hadda manzo Allah ya mutu ya bar mu muna yin ta fa fa fa'alnaha fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a sai aka samu wani mutum ya faɗi da ra'ayinsa abin da ya ga dama sai faɗi ra'ayinsa abin da ya ga so ne faɗa qala al-bukhari imam al-bukhari yace innahu umar umar dan khattab ne abin da ya faru jama'a Imran dan Hussein ya ya ambaci wani abu abu shine Umar dan Khattab a mafi kauli na mashhuri gun malamai cewa yana hani yana nuni zuwa ga hanin yin tamattu'i mutun ya hada umara da aikin haji a lokaci daya kusan dalilin Umar a cikin aikin haji a lokacin aikin haji dalili saboda ƙoƙarin a dinga kai ziyara a ziyara ɗakin Allah. Yanzu misali idan aka ce duk alhaji in ya ce ya tamattu'i ya ada aikin hajji da umararsa, waye zai je umara. Kaga sai sai wanda ya tara, wanda yake son ya je ya ƙara ba zai samu kasai ga aina umarar nan kuma guda ce take take abin nan. Kaga sai ya zaman sa. To saboda ɗakin Allah ya dinga samu masu ziyara akai-akai. Shi yasa Umar dan Khattab ya ce yake nuni zuwa ga bai kamata ba ya hana na a dinga yin tamattu'i to shine Imran dan Husaini sai masa raddi yace tamattu'in nan fa mun yi shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yana da rai ya jagorance mu muka yi sa kuma alqur'ani bai ce haramun bane kuma shi shugaban halitta bai hana mu yi ba har ya mutu ya bar duniya kuma sai yanzu a samu wani yanzu ya ga ra'ayinsa mu bisa kaga wannan yana karanta cewa ashe sahabbai ma ana samu rikici tsakanin su ana samu rashin fahimtar juna sai dai kuma wannan bai sanya gaba da kiyayya irin ta kai mala abba su sahabbai suna ana rashin fahimtar juna ga Umar dan Khattab ya hana ayi ta matu'i ga Imran dan Hussein bai kai matsayin sa ba amma kuma yana mayar masa da martanin cewa bai kamata ba muhimmanci ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ya sanya shi Imran ya kyamaci Umar ko wannan ya sanya Umar ya kyamaci Imran a'a ana tare kuma har gobe har aka bar duniya suna kan su a hade to kaga bambancin su da mu kenan su abun abun kamar ana yi ne dan Allah to mu kuma akwai son duniya a cikin al'amarin mu tsakani da Allah akwai son duniya da son shuhura a cikin al'amarin mu a ce dai ce ni ni ne dai ai na malam wani gyara to wani malami ne a duniya baya ba a masa gyara duk duniya in ka fi da shugaban halitta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba wani malami da mace ta tsugunna ta haifa da baya kuskure idan kuma ka dauki kanka cewa kai ka kai matsayin da baka kuskure to ka tabbatar da cewa kana cikin ajhal juhal cikin mafi jahilcin jahilai kana cikin mafi jahilcin al'umma cikin jahilan ma to kai kana cikin na gidan gaba a jahilcin duk wanda yake saran cewa shi yayi karatun da ba a yi masa gyara ko to wallahi jahili ne ba wanda baya kuskure sai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma da wahayi ake masa ba wani malami a duniya yanzu da ake masa wahayin shari'a nan babu shi ba wani malami a duniya da wanda mala'ika ya zai karantar da shi Qur'ani nan ko sunnar manzon Allah ba shi a shekara dole a samu kuri cikin abin da zaka yi a matsayinka na malami zaka yi kuskure zaka yi daidai kuma kullun abin da ke kira zuwa ga mu ɗaliban ilimi idan muna bibiyar karatun malamai to mu daina kokarin hararo kurakuransu mu dinga dibin alkhairansu ina fatan mun fahimta idan ka ce kai kuskuren malamai zaka dinga biya to har abada a duniya ba za ka shuka alkhairi ba kai har abada saboda duk duniya ba wanda zaka yi daidai da shi duk duniya duka duniya ba wanda zaka yi daidai da shi kowa yana kuskure ka'ida ce ta rayuwa kowa yana kuskure iyaka dinga dubin idan kuma kana son ka huta a zamantakewa ko to raba kanka da sama kanka damuwa akan mutane cewa ne kaza wani kaza in rayuwarka kawai in kace zaka biyo mutane ko fala abba abincin da zaka ci sai ya gare ka a wannan zamani Allah ya ruha mana asiri daga jama'a daga cikin fa'idar sai yake cewa wali muslim imam muslim yana cewa nazlat ayatul mut'ati ya'ni mut'atul hajj mut'atul hajj yace ayar mut'a ta aikin hajji ta sabka wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya umarce mu da mu yi mutu'ar mu yi tamattu'i summa tanzil ayatun tansakhu ayata ayata mut'atil hajji yace sannan kuma babu wata aya da ta saukar ta soke hukuncin yin mutu'a ta aikin hajji amore kai aikin hajji umara cikin lokacin aikin hajji kuma sannan ka zo kai aikin hajji babu wata aya da ta soke wannan abun ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات كما منزن الله har ya mutu bai hana yin haka ba walahuma bima'nahima bima'nahu dukkan su tabbatar da hadisin a ma'anar hadisi bi ma'ana imam muslim ya kawo hadisi ko imam bukhari ya kawo duka ma'anar guda ce ina fatar mu fahimta daga cikin abin da zamu doka a matsayin fa'ida abana farin shine an sharanta mana yin tamattu'i a littafin Allah da sunnar manzon Allah akwai hadisi birjik kuma ga aya ta Qur'ani da mun karanta faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al min al hajj nabi kuma annabin Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam hukuncin yin tamattu'in yana nan ba a shahe shi ba kaga babu wanda zai shahe shi kenan ko abana uku eh idan aka samu sabani aka ce wannan mas'ala ce to ba a dubin abinda baya rinjayi ko kuma a dubi zancen a doki zancen wani in ga zancen manzon Allah duk wani mai magana duk wani malami in girman rawanin sa ya kai girman masallacin nan ko saboda tsabar girman rawani to ba a dokar zancen sa in ga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa annabi Muhammad to kowanne tashi zancen shi ya tashi daga aiki duka zancen kowa ya daina aiki ina fatar mun fahimta alhadith al-thamin wal 20 ba'da 200 hadith na 228 ana abdullah ibn umar haka ne ana ku nuskar daga abdullah dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda qala yati tamatta'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hajjati al-wada manzan Allah ya more ma'ana yayi umara a lokacin aikin hajji a lokaci a shekarar da yayi aikin hajjin ban kwana to aikin hajji nawa manzon Allah yayi Umara fa guda hudu eh wa ahada sannan kuma yayi hadaya fasaqa ma'ahu alhadiya min dhulhulayfa sai manzon Allah ya kori dabbarsa ta hadaya abinda zai hadaya da shi daga zulhulayfa zulhulayfa ina ne zulhulayfa jama'a miqatin ɗan Madina inda ake ɗauko miƙati ne na ‘yan Madina inda ake ɗauko haram ake ɗauko niyyar aikin hajji wanda kuma sauran yanzu mu da Najeriya duk ta muke ɗaukar muke ɗaukar niyya yanzu alhaji wanda ka tashi daga tawa ka je ya mai jirgi da ke ku kuka sabka Madina za a soke duka alhazza za ku je ku yi ziyarat mun faɗin da ake ziyara muka ce manya-manyan wuri guda nawa ne inda ake kai ziyara a madina muka ce manya-manyan guda nawa ne a amala abdurrashid guda biyar muka ce wuri guda biyar ake son mu ku rike fa wata wala kila wata kila Allah ya sa duk shekara ba za mu ta yi da ku ku rike da kyau inda ake kai ziyara saboda fa matsalar in kace za ka yi ba zai saman eja gid suna cewa wasu mafiya yawan su 'yan kasuwa ne ba za ci duka ba fa bisa babin insafi na adalci mafiya yawa 'yan kasuwa ne wasu ko ba sa kasuwancin ba sa abin da ya kamata eh wasu bacewa kuma wasu kuma mutanen su yi musu yawa ba ya za su shi gidekin su gaba daya to kaga kenan gwara ka san inda ake zuwa da inda ba a zuwa inda ake kai ziyara huri guda guda biyar ne a farin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda nan ne kabarin sa yake ciki ko zaka yi kana son in son samu kai sallar farilla guda biyar a masallacin annabin Allah yin sallar farilla a masallacin shugaban halitta daidai take da sallar farilla dubu atawa mun bayyana to son samu kai duka sallolin farilla a can eh Allah shi yarda Allah shi yarda kai wasa wallahi ka je kawai sannan kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a masallacin yake kuma ka zo rauda wanda ba nisa da annabi ce tsakanin kabari tsakanin minbari na da gidana ar-rawdatu min riyadil janna wanda kusan yanzu akwai sai akwai lokacin da akwai ne application da sai da shi kake shiga ba kowa ba eh ana haddade musamman tun daga shekarar corona abin ya fara ba kowa ba ke samun damar ya shiga akwai wani tikiti da ake baka na shiga kaga kaje kun masallacin masallacin Quba masallacin da manzon Allah ya fara sallah gabanin abgina wannan masallacin shi ma ana son kai sallah ta farilla a can kuma kai nafilu sannan kuma ka tafi baqiya makabartar musulmai kaga sahabban annabi har Aisha matar manzon Allah ma tana anan sannan kuma abu na ƙarshe da ake son kai ziyara shine ka tahi Uhud kaje Uhud wannan su ne manyan manyan gurare dutsen Uhud kuma zaka je kaga mutane guda 70 da aka kashe su shuhada Uhud ga inda aka yaki nan aka abubuwa zaka ga tarihi na na musulunci wannan iya abinda a gurguje dai abinda ake son karkai wasa a akan su ina fatan mun fahimta daga nan kuma sai ka huce miƙati shine zulhulaifa shine yace manzo Allah sallan sai ya koro abun yankansa na hadiya daga zulhulaifa wa bada'a rasulullahi sallallahu wa wa ahalla bil umrah sai manzon Allah ya dauko yayi ihrami sai ya fara sauke umara sai ya fara yin umara annabi sai ya dauko ya fara yin umara summa ahalla bil hajj sannan ya sauke aikin hajji fatamatta annasu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam mutane suka more yin umara yin aikin haji tare da umara tare da umara suka yi wannan abun tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati ila al hajj sai manzon Allah ya sauke umara zuwa aikin haji fa kana minan nas sai aka samu daga cikin mutane man tamatta'a akwai wanda suka yi tamattu'i tamattu'i shine ka dauko niyyar aikin haji in amma sai ka dauko niyyar yin umara in ka zaka kai sauke umara in aka ce takwas da watan zulhijja kuma sai ka dauki niyyar aikin haji sai ka sai ka ci gaba da aikin hajjin ka shi kuma kirani kai aikin haji da da umra cikin aiki guda kai su tare mun fahimta to sai sai ke cewa fa kana minan nasi man tamatta cikin mutane akwai wanda suka yi tamattu'i fasaqal hadiya min zulhijja su ma suka koro abun yankan su daga zulhulaifa wa minhum man lam yuhdi kuma cikin su akwai wanda bai yi hadi bai yi bai bai zo da abin hadiya ba falamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da manzon Allah ya zo garin makka kala sai annabin Allah ya ce linnasi wa mutane man kana منكم قد أهداه فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه duk wanda ya kasance a cikin ku yayi hadiya na da abin hadiya to bai halitta ya sauke aikin hajjin sai ya sauke sai in ya kare ya sauke aikin haji baki daya walam umal lam yakun ahada wanda kuma bai da hadiya abinda zai hadiya falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa to yaje yayi tawafi yayi safa da marwa kaga an yi umara kenan ko wal yuqsir sai kuma yayi sai ya sai sai gashin ka sai kwafir kar ya asu gashin ka kai duka wal yahilla sannan kuma ya sauke umarsa ya kare ina fata mun fahimta thumma yahilla bil hajji wal yuhdi sannan kuma ya shirya aikin hajji in lokaci ya zo sannan kuma yayi hadaya faman lam yajid hadiyan duk wanda bai samu abin da zai hadaya da shi ba to gani zashi falyasum thalathata ayyamin fil hajji yayi azumi guda uku a cikin kwanakin aikin haji kwanakin da ake aikin hajin nan a makka kalot na gaji aikin haji to kai azumin kwana uku wa sab'atan idza raja'a in ka dawo gida wajen iyalinka to sai kai kai azumin kwana bakwai shine Allah ce tilka ashratun kamila rishin yin hadiyar ya ja maka yin azumi guda goma uku a makka bakwai a garinku mun fahimta masha Allah fatafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tawafi ina kadima ila makka lokacin da ya zo makka in ka zo abu na farin da zaka yi malam kaka yadda aka hotel a aje kaka ta shan sanyi kana connect kana yani yan group yani ka karba kanka da yan group kidnan eh aiki kaka kai aiki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya tawafi واستسلم الركن أو أو واستسلم أول شيء واستسلم الركن أول شيء sai manzon Allah ya yayi ishara wa rukunul yamani ya daga hannu zuwa gare sa shine istaslama ka daga hannunka zuwa ga rukunul yamani shi kuma hajrul aswad sumbata sa ake in ka zo ka sumbace sa kai masa kiss kai masa bizu in damar bata samu ba to shi ma suka daga masa hannu ba sai kai ba mafhum tayyib summa khabba sai manzon Allah yayi sassaka salasata ashwatin min as-sab'i sassaka guda uku cikin bakwai ba sassaka bakwai ake ba to sai yayi uku sauran nawa saura hudu wa masha arba'ata sai tafiya guda hudu ashe in ka zo tawafin ana son ka dai sassaka kai kwazo kai ba gudu ba kai ba tahiya ba kai ba gudu ba kai ba so nawa so uku sannan kuma kai tafiya guda guda hudu wasalla hina qada tawafahu lokacin da ya kare tawafi sai yazo yayi sallah indal maqami wajen maqama ibrahim kazo maqama ibrahim kai sallah raka'a raka'atayn guda biyu summa sarfa sai manzon Allah ya wuce fa atassafa sai yazo wa dutsen safa wa tafa bis safa wal marwati sab'ata ashwaq sai annabin Allah yayi tawafi ya kai kawo ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo tsakanin safa da marwa so bakwai ثم لم يهل من شيء حرم منه حتى قضى حجه sannan manzon Allah bai sauke ba bai yi wani abu da aka haranta masa cikin aikin haji sai da ya kare duk wani abu na aikin hajin sa wa nahara hadiyuhu kuma ya soke abin yanka hadiyahu ya soke abin yankan sa yawman nahar ranar sallah wa afada sannan kuma ya ƙara dawowa yayi ziyara ya sake zawwa makka kenan ko sallah fa tafa bil baiti sai ya dawa fi dakin Allah ثم حل من كل شيء sai ya sauke kowane abu ya sauke komai haruma alaihi da aka haranta masa duk abin da aka haranta masa ya halitta gare sa wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu sai ya aikata irin abin da suka aikata abin da manzon Allah ya aikata man ahda wa saqan nahdi minan nas duk wanda ya koro abun korewarsa ya to da abun hadaya sai irin abin da manzon Allah yadda annabin Allah ya haka su ma suka yi kaga aikin haji na buƙatar abu guda nawa abu guda uku da duk wanda zai je aikin haji na buƙatuwa da zuwa ga abu guda uku a wani farin jama'a akwai buƙatar karatu dole sai ka san ina ina ne rukunul ina ne rukunul yamani ina ne hajrul aswad mun fahimta kaga akwai buƙatar kai karatu sannan kuma duk addu'in da ake yi tun daga nan da ka barin iyalinka astaudi'ukumullah har zuwa addu'ar hawa abin hawa har zuwa addu'ar sabka shiga masallaci hitowa duka wannan ya kamata ka iya su addu'ar da ake tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad da da da da rukun ka iya su aka zo safa addu'ar da ake ka iya ta amma wallahi alazim mafiya yawan mutanen ba su iya koyi suke tahiya ba sai dan karan matsuwa yoshi zirgi ya tashi kuma ba sun komi ba su matsi mutane yoshi zirgi zai dagawa su taɓata rai wallahi daga abu na fari da mutum yake bukata da shi in zai aikin hajji shine ya samu guzuri na karatu abu na biyu jama'a lafiya badaniya kazan kana da lahiya dan in babu lahiya aikin hajji ya gare shi abin ba zai yi ba a ce kana cikin lafiyarka zai fi daɗi kuma ka fi samun ka yi abin da ya kamata abu na uku jama'a ai ba sai na faɗa ba kowa gane shigo shi ne ka samu guziri na aljihu ka samu guziri na aljihu Allah ya dace da mu daga cikin abin da hadisi ya karanta da mu abin da dama suna da yawa mu ƙara gaba saboda mu je ƙarshen babin malaci alhadithu التاسع والعشرون بعد المئتين حديثنا ريبيو دا عشرين دا ترى عن حفصة وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقى حفصة ما ترمن زن الله الله يقارى متير ده قالت تتي يا رسول الله أي أنها قالت تبس حفصة تاشي يا رسول الله يا مأيكين الله ما شأن الناس حلوا أحلوا من العمرة ولن تحل أنت من عمرتك يا النبي الله وي me ya samu mutane sun sauke umar su kai annabin Allah baka sauke umarka ba annabi kai baka sauke eh an yi shi ya mai hadisi dai kenan ko me ina jin ya mai hadisi a wajena hadisi na zamu je kenan sai babul hadi masha Allah babul hadi babin na gaba zai karanta da mu hadiya to jama'a me hadiya hadiya shine abin da ake badawa kyauta ake neman kusanci da Allah da shi na dabbobin ni'ima ake kai al'araba a dakin Allah subhanahu wataala kuma manufar saboda ayin wata kada mutane su ta barace barace amma duk da haka dan wallahi ana yi duk da haka ana barace barace ana so a like wannan kofar ta badinar amma ina Allah ya ƙara rufa mana asiri mala yake cewa alhadith 30 ba'd al-mi'a hadisi na 230 an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha matar ma'aiki Allah ya ƙara mata yarda qala tace fataltu qala'id hadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi yadi tace na kulli igiyar hadiyar manzon Allah sallallahu da da hannuna ni Aisha ni na kulle ta mun fahimta thumma ash'araha wa qalladaha sadan annabin Allah ash'araha ya idan ka ce ash'araha ana nufin kamar ya sanya mata wata alama wa qalladaha sannan kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya daure ta summa ba'atha biha ila albayt sannan ya aika ta zuwa garin makka ya aika wannan abun zuwa ɗakin Allah subhanahu wataala wa qam bil madinati kuma manzo Allah ya zauna garin madina falamma haruma alaihi shay'un kana fama haruma alaihi shay'un kana lahu halalan bai haranta wa kansa ba abun da yake halali a kansa duk abun da yake haramun a aikin hajji to manzo Allah a wajen lokacin bai halitta wa kansa bai haranta wa kansa ba saboda mi bai shiga cikin cikin aikin hajji ba annabin Allah yana girmama ɗakin Ka'aba kuma bal ma wajibi ne musulmai su girmama ɗakin ɗakin Ka'aba saboda ɗaki ne wanda Allah ya girmama sa haka ne ba mu da wani huri yanzu da duk duniyar musulmi take takama da shi musulmi na kowace duniya na kowace mazhaba na kowace aqida ya yarda wannan abin kamar ɗakin Ka'aba. Yanzu ka dibi sallah ana akwai sabani a sallah. Haka ne? za ka wani zai ce shi ai lokaci kaza zai yi ta wani ce lokaci kaza wani ma sallar zai ce ai shi bai ma ruku'i cikin ta akwai wanda ba ko ya ce ai shi bai bai sujuda baya sujuda ka san akwai su wanda ba sa sujuda akwai wanda ko ɗan tsaf sai in suka zo suka barta kawai ba ma ruku'i ba sa ma yin ruku'i kaga duka wannan dausul basirati ne ba yadda za a yi mutum ya gane alkur'ani bai karanta sunnar manzon Allah ba na yana da cikin sakarci da wawanci a rayuwa kace za ka yi addini baka koya daga manzon Allah ba yanzu fa hatta kwallona take aikin banza da ba lada a ciki idan kana son ka zamanto dan kwallo sananne miyar juyar ko to dole sai ka koya ko daga masu abun ba ga bane idan ka lura yanzu duka duka wani wata club ta duniya tana kokarin sanya kwacin ta ya zama to tsohon dan kwallo ne ya karanci abun kuma ya buga ya taba yi to amma kai ta ya za a yi kace za ka yi addini wai ba da manzon Allah cikin al'amarin ba yanzu da Allah zai yi kai mutum zai iya haihuwa shi kadai ba da matarsa ba gani da Allah mutum zai iya haihuwa shi kadai ba da matarsa ba kayanka a shago za su iya sai da kansu ba da kai ba? Na'am? Sai ka tura kiranni shago kawai ka ce a bude kawai su sai da su sai da kakin ka zo. Zai yi, sai a ce wane ya hauka ce, to haka yin addini ba da manzan Allah ba hauka ce. Yin addini ba da manzan Allah ba hauka ce. Dole ne wajibi duk abin da za ka yi na addini, ka koya daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ina fatar mu fahimta zaka manzon Allah yana girma dakin Ka'aba kuma musulmi duk duniya duk inda suke eh suna halarta dakin Ka'aba na kowace aqida duk mai wannan aqidar yanzu za a ta sabani ni je ta dauki azumi Najeriya ba ta doka ba haka nan ko ba a yi ni je ta dauki azumi Najeriya ba ta doka ba libiti ta su daban wace ce ta shi daban ko a zo sallah wannan kasa ta ta daban wannan ta ta daban ko kuma cikin kasar ma a samu wasu an an duka su wasu duka ko an su wasu aje ba ana haka nan ko ba yi zakka wanga zai raba cikin wannan wata wannan ya raba cikin wannan watan kowa da lokacin da yake bayarwa amma ka dibi aikin hajji lokaci guda gare shi tab a duniya kuma akwai abin da dole tare ake yin sa Allah ya shar'anta dole a tare za a yi yanzu ka dibi misalin takwas da watan zulhijja kowa yana mina kowa can za shi kwana amina kowa ba wanda zai saura a maka takwas da watan zulhijja kana amina tara da watan zulhijja duk aqidar ka duk maza baka kana arfa idan taran ta kare ta aka gangaro dole ka zo muzdalifa ka kwana to dolinka shine daidan ka dolinka haka ne safiya na yi kuma dole ka tashi ka koma mina ka je ka yi jifa kana iya kuma dole ka koma ɗakin ka'aba ka yi tawafi sannan kuma ka dawo ka shigo da jiwarka wannan duka ba cikin Qur'ani ba manzo Allah ne ya karanta da mai da ake yi sallallahu alaihi wa sallam kuma kowa in yaji duk maza ba sa wannan zai yi ba wanda ke sabawa kai ka dan ka saba a can sai dai in ka la gidan ku kasa ku ta surutun banza surutu ne na banza wanda baya da amfani an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la la mun kisa hadisi dai ko mun yi sote الحديث الحادي وثلاثون بعد المئتين حديث الذي بيو لثلاثين دقيقة أن عائشة رضي الله عنها لك عائشة الله يكارمت إذا قالت تشي أهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أوترانا يا تبا هديا دقنانا دبوبي النبي الله يا تبا هديا دقنانا دبوبي kaga wannan yana karantarwa cikin umara ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan hadayar manzon Allah raqumi ce kuma ta hila dama mafiya yawan hadiya raqumi ce ta hila da yin hadaya wanda yayi hadaya da raqumi yafi wanda yayi da sa wanda yayi da sa shi kuma yafi wanda yayi da rago wanda yayi da rago yafi wanda yayi da bunsuru amma layya ba hadaya ba kayi da rago tafi kayi da saniya kayi da rago tafi kayi da sa mun bayyana Allah ya dace da mu ko mun faɗa a satin da gaba muka ce duk wanda ya je aikin hajji babu layya a kansa baya layya shi shi hadiya ce tashi dan manzon Allah bai yi layya ba hadiya ce yi hajji wa hajjatul wada annabi da ya tafi kusan raƙumi 100 ya yanke sallallahu alaihi wasallam nashi ne na kansa gashin kansa ba na musulmi ba nashi raƙumi 100 annabin Allah ya soke ya soke 60 da hannunsa ya baiwa Ali dan Abi Talib ya ce kaida kaga manzo Allah ke dan ko kuma ga shi ai koyi da shi yanzu in kai raƙumi 100 in ka ci za ka yanka su kaddara kaddara duk raƙumi duk raƙumi ci ka 500 misali iyaye haka amma kaddara miliyan 50 jama'a kun fahimta kaga Allah bai wa manzo Allah wani abu na duniyar nan to to kuma haka fa malam annabin Allah akwai sahabban da dukiyarsu ba ta kilgi ba ta kilguwa wallahi yanzu cikin sahabban annabi misali irin su Uthman dan Affan in ka doka a wannan zamanin namu masu kudin mu na Afirka wallahi alazin talakawa ne gaban Usman dan Affan sai a tara mai kudi goma bai kudin Usman dan Affan ba ai baban shi ba ya fayir ya kai yi ma addinin Allah da yayi wannan ya sanya Allah ya ƙara albarka a dukiyarsa har ma akwai masu cewa fa har yanzu dukiyar Usman dan Affan ana fidda mata zakka ana juyawa da ita Allah ya sanya wa abun albarka to Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi hadiya da raqumma kuma yayi da mi da da kananan dabbobi ashe babu laihi in kaje in baka da hali ko kai da kanamin dabba sai dai kullun ina fada da zuma na fada ko kace shine duk wanda yaje aikin haji to ya ya fake ya raka ya tsare ubanta ya fake ya raka ya kuma tsare ka fake ka tsare kuma ka raka saboda galiban wasu ejoji ba su kyautawa ina bayyanawa wasu daga cikin ejoji Allah shi shirye mu da su baki daya suna cuwa-cuwa da kudin al'umma ba a yin hadiyar sai mutum ɗari su ba da hadayarsu kuɗin hadaya jika hamsin hamsin ko saba'in sabai sai ka iske to ba ta wuce a sai mutum hamsin sauran ba a saya musu wannan haramun kuke ci ejoji haramun ne haramun ne kai ka je maka kai zalunci duk wanda kai tawo bai ishe ka ba ko Nijar ka taimaka kai zalunci Allah shi yahi muna Allah shi yahi muna ashe in son samu in ka san kasar in ka san yadda a yanayin yake ka je ka siyo da kanka ka yanka da kanka ka bada sadaka in kuma baka sani ba to jagorantar amma kuma a gwada maka eh a gwada maka yafi wanye wa lafiya Allah shi ruha bana asiri ana abi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badnatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum hadisi 232 ya ga wani mutum yana kore da da abin yankansa da abin da zai yi yanka na raƙumi budna raƙumi ne a kauli mafirin jayi ya koro raƙuminsa da zai yi hadiya da shi faqala sai annabi ya ce da shi irkabha hawwan nan raƙumin haushi mana faqala sai ya ce innaha badbadna yace ya annabin Allah ai abin yanka na ne na hadiya ita nake so in yi hadiya da ita faƙali sai manzala ce irkaba na ce ka hauta fara'aituhu rawun hadisin kenan ko waye rawun hadisi aba hurairah sai yace sai na gansa ra'aituhu rakibaha ya hau wannan dabbar ta hadiyarsa yusayiru annabi annabi sallallahu yana tafe yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba wanda yake mutun ya ya hayo abun hadiyarsa ya zo da shi in ya zo kuma ya aka iya yanke ya raba naman ina fatar mun fahimta wa fi lafdin a wani lafdi qala yace fi thalithati fi sanati wa aw thadisa annabin Allah yace da shi a karo na biyu ko na uku irkabha wailaka aw waihak yace irkab ce tonka nace ka hauta ko ni nace ka hauta to ka hau mana tunda ni nace ka fada ka hau ai annabin Allah yana damar yace ayi kuma ayi haka ne kuma in ya faɗa shi magana abun nashi umarni ne ba shawara bace yake bayarwa sallallahu alaihi wasallam ana ali radiyallahu an ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qala ali yake cewa amarani annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya umarce ni an aquma ala budnatin na tsayu akan akan abun yanka akan akan raqumi wa an atasaddaqa bi lahmiha sannan kuma in aka yanka na tsaye kun ga naji magana kenan ko a tsare a fake a raka gashi gashi annabi ya ce wa ali dan abi talib yace amaranin nabiyyi annabi sallallahu an aquma ala budnati budnihi manzon Allah ya umarci da na tsaya na fake na rakanya akan abun yankansa ta raqumar sa tagosa da zai yanka ko raqumar da zai yanka sai yace wa an atasaddaqa bilahmiha kuma annabin Allah ya umarce ni in aka yan aka hede to nayi sadaka da namanta sadaka ake yi da nama wajuludiha fatar abun ma abin nan ake yi yi sadaka da fatar gaba daya wannan hukunci hukunci lai kenan ko tamalayya ba a sai da fata kuskure ne kai layya ka sai da fatar sai dai ka baiwa wani kyauta shi ya sai da amma kai ka sai da kuskure ne mun bayyana kai ka sai da kuskure ne sai dai ka baiwa wani ka sai da to yi kai kyauta in aka baka kyauta to tunda ba kai kai ba za ka yi sai babu laifi wa ajillatiha da kuma ajilla shine abinda ake abinda ake yaddawa na bayan bayan raƙumi abinda ake fitarwa bayan raƙumi shi ma gaba dai a ai sadaka da shi sai ce wa Allah util jazzara minha shay'a annabi ce kuma kad in kuskura in dan mahauci cikin naman ko kare in bashi komi kad in baiwa mahauci komi cikin wannan naman me za a bashi jingarsa za a biya sa mun bayyana a baiwa mahauci jingarsa wannan shine abin da ya kamata qala yace wa nahnu nu'tihi min indina yace kuma mu muna bashi daga daga wajenmu nu'tihi min indina yace mu muna bashi ai daga wajenmu me yake ni da wannan mala muna bashi daga jingir da muka yi da shi ba ma ba sanama daga kolayya in kaje to baka bayarwa mahauci wani abu zaka bashi kudin sa ne da da yayi maka hida ya soke maka rago hadisi na ƙarshe da zamu rihi akan sa al-hadith ar-rabi wa 30 ba'da al-mi'a hadisi na 234 an ziyar bin jubair daga ziyar bin jubair radiyallahu anhu ke cewa ra'aytu ibn umar yace naga abdullahi dan umar qad ata ala rajulin yazo wajen wani mutum qad ana badnatuhu yanharaha wannan mutum ya kwantar da raƙumarsa ko raƙuminsa zai yanka sa ko zai soke su tuna shi raƙumi suka shi ake yi ko shi ake fasalli da rabbika wanhar faƙali sai abdullahi ɗan abbas ya ce da shi wanda ya zaunar da raƙumin zai soke sa sai ya ce da shi ib asa ha ƙiyama ka ta yadda ita tsaye muƙayyanatan ka ɗaure ta sunnata muqayyidatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka daure ta haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar a wajen soke abun sokewa na na raƙumi raƙumi shi soke shi ake yi amma sauran dabbobin kuma yanke su ake yi Allah subhanahu wataala ya datar da mu abun da muka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuran mu kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu duniya da alkiyama sanya mu wani lafiya da wannan duniyar subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh